عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله يرضى لكم ثلاثا Allah madaukakin sarki ya yadda muku da ya yadda da ku wajen abu uku zai karban muku abu uku wa yaskhatu lakum thalatha kuma zai fushi da ku akan abubuwa guda uku in kun yi wayancan guda uku sune masu kyau wayannan guda uku kuma marasa marasa kyau kenan yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah yana son ku bautata masa kada ku yi su shirka wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a ku kuma yi riko da igiyar Allah ku kwara baki daya musulmi duk wa atasimu bi hablillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wanda kuma duk Allah ya dora ya dora ya danka al'amarin ku a hannunsa ku yi mai nasiha wa yaskhatu lakum wa'annan guda uku sune abubuwan da ake son a yi sune masu kyau sune Allah ya so yarda da su to wa'annan guda uku kuma za a karanta abinda Allah baya so kenan wa yasqatu lakum qila wa qala ce ne na ce a fada abinda ba shi da asali a fada wannan ya fada wannan ya fada a cikin kafofin watsa labarai a cikin jaridu a cikin komai ne ne wa ida'atul mali da tozartar da dukiya kudi da barnata dukiya wa kasratus su'ali da yawan tambaya da ba shi ba amfani ko ko yawan roko da bara قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من شر الناس ذل وجهين yace mai fuska fusaki fuska guda biyu yana cikin mafi sharrin mutane allazi ya'ti ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin in ya zo nan abin da zai yi fada daban maso in ya je can kuma abin da to sai ka auna ka gani cikin tunaninka mana hadisin farko fi idza'atil mali ya dauki hadisin farko ya dauki rabin unwanin na biyu kuma ya dauki rabi na biyu din to sai kai lissafi ka gani ina kake saboda kai gyara ba ana karanta don a gyara ba ne ana karanta ne don a ci gaba da abin da aka saba to in ba haka ba mai amfani shi kenan gyara ake sai ka duba kanka ka gani eh eh mai ato wai annamimanci yana cikin zulwa jihai ne menene annamimanci eh annamimanci ai zaman annamimanci ai zaman kansa yake nassi ke magana a kan shi ba ma sai ya shiga karkashin wani nassi ba eh babu ma jaa fi azabil ammati bi amal al khassa babin da yazo yana bayani za a iya yi ma al'umma azaba saboda waɗansu cikin su suna sabawa Allah ko da ku ba ku sabon in kuka kyale su suna yi to Allah zai kama ku ne baki daya Allah kiyaye قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ترمن زوج الله صلى الله عليه وسلم تشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هلك وفينا الصالحون زام هلك زا هلك مكما أكوي متانين كيركي أتكمو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زوج الله صلى الله عليه وسلم يتي نعم iza kasural khabasu in barna ta yawa in aka samu barna da yawa salihu na wanda ba sa sabon Allah suna kallo ana barna ba sa hanawa to iza nazala bala'u ya ummu salihu wa talih amin amin sai dai an fahimci cewa addinin musulunci ba addinin addu'a kadai bane ko addu'a da me aiki da addu'a aiki da addu'a فسير الله عملكم قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول يتي عمر بن عبد العزيز أنا فدرتشيوا كان يقال يتي دا أنا فدرتشيوا إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة wai da cewa ake Allah baya kama mutane biye musu azaba saboda wa'ansu cikinsu suna sabawa Allah walakin ce umar bin abdulaziz ya ce iza umilal munkaru jiharan istahaqqul uqubata kullu in aka yi barna fili kowa yana kallo ya kasa gyarawa to in aka in Allah zai azaba sai ha- sai hada kowa da masu yin barnan da masu kallo suka suka ke suka ki hanawa babu ma ja'a fi tuqa babin da yazo na tsoron Allah meye matsayin tsoron Allah menene menene tsoron Allah قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب يتي ناجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول na fita da shi muka tafi tare da shi shiga wata gona akwai katanga tsakanina da shi wa baini wa bainahu jidaru sai na ji shi yana fadar cewa wa huwa fi jawfil ha'it yana a cikin gonan me sayyidina Umar ke fada yace Umar kai Umar amirul mu'minina kai amirul mu'minina bakh bakh aw bakhin bakhin aw bakhin bakh wallahi na rantse da Allah la tattaqiyanna Allah aw la yu'azzibannaka wallahi kai Umar amirul mu'minina ko ka ji tsoron Allah ko Allah ya ma azaba tare da cewa sai na umar in ya shiga hanya shaidan sai kauce wannan hanyar ba zai shiga tare da shi ba amma ga abin da ke fada wallahi umar amirul mu'minina ko dai ka ji tsoron Allah ko ko a'a in baka ji tsoron Allah ba wallahi Allah zai ma azaba ai an ga an san sai an ga sai an ga jagoranci sai na umar ko eh akwai adalci ciki ko zalunci adalci ke cike ciki adalci ne rayuwarsa duk amma duk da shi ga abin da yake fada waye zai yaudari kansa kuma yana da hankali kace babu sai ce in yana da hankali ma'ana duk wanda ya yaudari kansa ba shi da hankali ke قال مالك وبلغني أن القاسم ابن محمد كان يقول يتي أدركت الناس وما يعجبون بالقول يتي نارس كمتاني baya ba sa duban abubuwan da mutane ke faɗa ba sa yadda da abubuwan da mutane ke faɗa qala malikun yuridu bizalika al'amal abinda ake faɗa ba da shi ake la'akari ba abinda ake so a ga aikin mutum inna ma yunzaru ila amalihi wa la yunzaru ila qawlihi kowa ka kalli aikinsa ba maganarsa ba magana tana da sauki tana da arha ba ta da wahala ba a biya mata custom duty ba kowa zai faɗi komai a gidan rediyo a gidan talabijin a wajen karatu a wajen kutuba kowa zai faɗi komai dubi aikin mutum shi za ka fassara shi da shi ba magana ba wannan baki zai faɗi komai amma wajen aiki kuwa fa shi ne mai wahala eh babul qawli idza sami'ta ar-ra'd abin in ka ji tsawa to me za ka faɗa قال حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال yace in yana magana ko yana yin wani abu in yaji tsawa sai dakata sai yace subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد إن يجي أي ساوى شيء ذاك تدكور سبحان الذي سركك منا سبحان سبحانك ولا يقال إلا لله وحده وجميع تصرفات الكلمة جاءت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون مصدري كينا ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به شيني تسبيح سألنا سيزو فعل ماض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض فعل ماض كينا سألنا إن كاتي أي سن سنجما يأتي آه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح سنامي سنة ترككي وحر إزوا يزكينا to ya za a yi kace suna tsarkewa sai aka ce kai ma sabbihis rabbikal a'la allazi khalaqa wa sawwa duk tasarrufatul kalma kenan masdar subhanallah subhanallazi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna masdari kenan sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard halittar sama da kasa sun tsarkake Allah madaukakin sarki sun tsarkake an gama fi rumadin sun daina kenan yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard har yanzu suna yi in har yanzu suna yi to kai me hakinka aka ce sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa tasrifatin lugan kenan ai tanzihul lahi su sai ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi tsarkaka ya tabbata ga wanda ar-ra'du ke tsarkake bi yusabbihu bihamdihi to sa'an sai ce wal mala'ikatu min khifatihi wal mala'ikatu min khifatihi mala'iku suna tsarkake Allah dan tsoron Allah to me suke tsoro game da Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna da Allah ya halicci dan adam da aljani shi yasa a cikin halittar su za iya yi za iya za iya biyayya za iya sabo zaka iya bin Allah zaka iya saba masa amma mala'iku su halittar su ba a cudanya musu da saba wa Allah ba a'a ba za su iya saba wa Allah ba ba zai taba yiwuwa ba shi yasa ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna to me yasa aka ce wal mala'ikatu min khifatihi me yasa aka ce ha mala'iku kuma suna tsarkake Allah min khifatihi saboda tsoron Allah madaukakin sarki thumma yaqulu sannan ce inna hadha lawa'idun li ahli al-ardi shadidun wannan narko ne mai tsanani game da mutanen game da duniya baki daya to mala'iku wal mala'ikatu min khifatihi ko dai suna mala'ikun da ke rubuta ma ke rubuta ayyukan bayan Allah bayan Allah na gari da suke rubuta musu suna tsoro kar wannan masifar ta sauka a kansu an fahimta eh babu ma ja'a fi tarikatin nabi sallallahu alaihi wa sallama babin da ya zo na bayanin mahiyar tarka mai ce tarka eh a a na kai ɗai dukiyar da me eh a dukiyar da me mamaci ya bari eh dukiyar da mamaci ya bari ba shi kenan ba eh saboda za mu ji abinda banzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تم منظم الله صلى الله عليه وسلم لو كتشند منظم الله يكوما يكوما أبنجدنسا أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق fayasalnahu mirasahunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai matan suka hadu suna son su aika sayyidina usmana ka je wajen khalifa abubakar ina gadon manzon Allah mata suna gado suna gado aiko to ina gadon mu da zamu gada wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba a ce musu komai ba ba su ba kuma ba a ce musu komai ba an fahimta faqalat lahunna aisha sai nana aisha Allah ya karamata da ta ce masu sauran matan أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة ما هو الفرق بين أليس da قال tace alaisa kar kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam me bambanci tsakanin ai manzon Allah ya ce kaza da kaza da kaza akwai bambanci ko ba bambanci me bambanci eh in ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana fadar abin da ta sani ne to amma alaisa kar kala rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah bai faɗi kaza kaza kun manta ne tini kenan ko ce la nurasu ma tarakna fa huwa sadaka abinda duk muka bari sadaka ne to akwai inda aka togace ma tarakna din ma min alfazil umum duk abin da muka bari ya zama sadaka to sai riwaya ta zo wa haddathani an malikin an abi zinad an al-araj an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqtasimu warasati da nanira magadana ba za su raba dukiya ba ma taraktu duk abin da na bari ba'ada nafaqati nisa'i ba'ada nafaqati nisa'i wa maqunati amili wa huwa sadaqa abin da na bari duk baki daya to sai a cire nafaqata iyali sai a cire ciyarwan matan manzon Allah da abinci da tufa da gidan da za su zauna da in haya ne in menene in haya ce in menene da duk wani abin da za a yi nafakata iyali inda yara a biya da kudin makarantarsu da kudin menene da menene da menene to sa'an nan sai a raba shauran wa maƙunati amili da kuma dukiyar da za ba hamili memin aiki memin hidima ko mai kula da dabbobin sadaka ko ko a'a wanda zai zo ya gaje ni bayana min amilihi fa huwa sadaka alaysa kazalik an fahimta to in mutun ya mutu ba ya sawo abinci an sa su to da komai da ko duk abinci ne na gida sai ya mutu wannan abubuwan meye meye matsayin su cikin gado suke ko ko a cikin abinci suke eh me ina matsayin eh eh magana ake da mai za a ci da su wannan kuma ba ta taso ba mai gida yana da kamfani yana da dukiya da kasuwanci sa'annan kuma ga abincin da ake sauwa ana kawowa gida tun shekara aru-aru gashi an sau an kawo ana cikin ci sai ya mutu wannan abin abinci ne da za a ci gida ko zai shiga cikin gado abin da ake tambaya eh eh ya za a yi da shi ci gaba za a yi da shi yana cikin gado saboda mai eh ba lallai ba ne ba a yi yana cikin to ya aka yi eh gashi ya ce ma tarattu ba'da nafaqati nisa'i ba'da nafaqati nisa'i me kenan khususiya ce in ji wa ya ce khususiya shi kenan sai ka khususiya sai ta zo haka kitabu jahannama a'azana Allah min jahannama قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace naru bani adama wutan da dan adam ke amfani da ita allati yuqiduna da suke kunnawa juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama juz'i ne daya cikin sab juz'i 70 daga watan jahannama fa qalu ya rasulullah in kanat lakafiya suka ce ai ya wadatar wannan azaban da ke ciki ya wadatar fa qala sai ce innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'an wannan wuta da ake ma'ana juz'i ne kankani kadan a cikin wutan jahannama in wannan wuta da ake kallo kaje kamfanin masana'antar rodi kaga wuta da kaga narka rodi duk wannan sai kusan daga har wutan kisra duk juzu'i ne kankani a cikin wutan jahannama in ya zama wannan yana da barazana yana da ban tsoro to me ina ga wutan jahannama qala wa haddathani an malikin an ammihi abi suhayl ibn malikin an abihi عن أبي هريرة أنه قال أبو هريرة أترونها حمراء كناركم هذه كنا زغنين تجاجي كما وتكو لهي أسود من القار والقار الزفت كنا غني تما جاجي كما وتكو وتن جهنم بقاتي كما قلتا saboda tsananin azaba ma'anar ganin wutan ma azaba ne balle shi كتاب الصدقة لتاف الصدقة باب الترغيب في الصدقة باب نيزو أنا قد أيتروا أيوة أي صدقة أتي مكام وند بايدش أنا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الهباب سعيد بن يسار anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin tayyib duk wanda ya sadaka daga dukiya ta halal wala yaqbalu Allahu illa tayyiban wannan hadisin ya wahal da masu kutuba da masu wa'azi da masu menene da menene wala yaqbalu Allahu illa tayyiban wai me kenan Allah baya karba sai tsarkake halal to in mutum ya tashi da fushi a wajen yan masu kudi da koyon siyasa sai yana kaza kaza kaza kaza ba to sai su ma duk kudin su su rike da mu ba ku sadaka ba mu da lada ai goma mun ajiye kowace kowace lokaci mu je umra mu je haji mu je mu ga masallaci mu je mu ga mu sha ruwan zamzam mu dawo in dai in an ba ku mun ba ku ba mu da lada to me amfanin mu ba ku an fahimta eh me amfani za a yaba musu to yaba musu da za a yi din ya fi son ya ɗaibi iyalansa su je jirgi a je makka a sauka ai kwana nawa ana sallah masallaci ana kallon komai ana kana kallon duk abu mai kyau mai daɗi wanda ya fi mishi daɗi da kwanciyar hankali eh kana ka annama ya zago hafi kafin rahman wani ka ba da sadaka kaman ka danka ne a cikin hannun allah madawakin sarki yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu sai Allah yana tarbiyyantar ma wannan da ka bayar komai kankantarsa kaman yadda ɗayan ku ke tarbiyyantar da dabba sa karama tana girma kafin ka zo lahira abinda ka bayar dan kankani sai ga Allah ya mai da shi kaman dutsen Uhud ya fi dutsen goron dutse ma girma hatta takuna mislal jabal an fahimta قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة أنصاري بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة يا في قوة كدي نقول ندبينه ونكين دبينه أتكم مدينة وكان أحب أمواله إليه بيرهاء بيرهاء كو بئر رهاء كو بيرها وكانت مستقبلة المسجد wannan gonar tasa tana fuskantar tsallakin gonar masallacin manzon Allah ne وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب manzo Allah sau da yawa yakan shiga akwai ruwa mai daɗi mai kyau a ciki sai manzo Allah ya shiga ya sha ruwan ya fito qala anas mai bada labari yace anas falamma unzilat hadhihi al-aya da aka saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna lan tanalu birra ba za ku taba samun aljanna ba ko nagarta ba hatta tun fi komin matu hibbuna sai in kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tun fi komin shai'in da inna Allah bihi alimu kama abu talha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai abu talha ya maza ya tashi ya je wajen manzon Allah sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ga abinda Allah ya faɗa wa inna ahabba amwali ilayya bayruha yace dukiyar da nake mallaka na fi son wannan bayruha a wancan gonar wa innaha sadaqatul lillah ya manzo Allah na bada ita sadaka saboda Allah arju birraha wa zukhraha inda Allah ina neman nagar ina neman Allah ya saka min ya bani ladanta fada'aha ya rasulullahi haisu shita ya manzo Allah gonar ka dauka ka saka inda ka ga dama darajarta da komai da kurbi da duk darajar da take da shi yanzu ya abin da yake so ya fi darajarta an fahimta qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bah zalika malun rabihun ai wannan dukiya ce mai riba mai ɗimbin riba zalika malun rabihun wa kad sami'tu ma qulta fihi naji abin da ka fada wa inni ara an taj'al an taj'alaha fil aqrabina abin da nake gani wannan dukiyar ka dauka ka raba ma yan uwanka danginka eh manzo Allah zai dauka ya kai gida ne ya je daga shishin iyalansa ya ɓoye banzu Allah ya sallar asar ko a zahar yana yi sai tashi ya tu- ya shiga gida ya ɗauku lafiya mai ce ina zama sai na tuna ko wani sauran dinariya ne ko zar- azurfa da aka raba na bar shi gida ba a raba ba maza maza ya je ɗauko ya ba ai in talauci ya ci zuciyar mutane shi kenan ba za a taba wadatuwa ba ba za a taba wadatuwa ba me ya kawo wannan wahalhalu da ake ciki duka mutum yana ganin gaskiya duk wani wanda ya tara jama'a yana kallon gaskiya shi bar saboda ya tara ma 'ya'yansa dukiya ya mutu cikin talauci su mutu cikin talauci tun da ba za a wadatu ba tun ina ma nan talauci bukata to kullum ana bukata ne in an tara duniyar nan ba za ta ba wadatuwa ba cikin talaucin ake manzo Allah ya ce eh naji abinda ka faɗa amma shawarar da nake baka ka ɗauka ka je ka raba ma danginka ya fi lada faƙala abu talha sai abu talha ya ce af'alu ya rasulallah to zan yi haka ya manzon Allah faƙa sama ha abu talha fi aqaribihi wa bani ammihi shi abu talha ya ɗebo dukiyar ina dangi ina makusanta ina ina yaya ina kane ina yata ina gwaggo ina yakumbu ina ya- ina ina babbanmu ina kawu ina duk yake kira su ya rarraba musu duka wa bani ammihi da ƴaƴan baffansa ya kira su duk ya rarraba musu eh me ai am- wannan magana kuma an gama ai ai tun da ya ba manzon Allah ya gama manzon Allah ne ba shawara ga abin da za ka yi da shi mana da manzon Allah ya ce ya raba musu an warware sadaka an warware wancan aikin kenan dai dan ka hannun manzon Allah ya yi halal shi yasa ba daidai bane kana da dan uwa ko kana da yan uwa ko kana da kana da dukiya ka bar su cikin wahala cikin talauci daga kai sai matanka sai ƴaƴanka kuskure ne ai an ji abin da manzo Allah ya abin da nake gani wannan dukiyar ka raba ma ƴan uwanka قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس manzo Allah ce mai tambaya mai roko in yazo ko akan doki yazo in yazo yana roko ku bashi mana alaman cewa yana cin wadata kuma yazo yana a bashi qala wa haddathani an malikin an zaid bin aslama عن عمرو بن معاذ الأشه- الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي يا نساء المؤمنات يا كمات مؤمني لا تعقرن إهداكن أن تهدي لجارتها ولو قراء شاة محرقة ya ku matan musulmai kada ɗaya ta rena da abin da za ta bai wa makociyarta ba su da hali ba su ɗora girki ba ku kuna da hali kun ɗora girki ƙanshin girki na shiga yana fita gidanku yana shiga gidan suna ji suna ba su da yadda za su yi aka ce to in wafi riwayatin fa aksir ma'aha in kika ɗora miya ki yau ki ƙara gari ki ƙara ruwa in kin gama a ɗeba a ba makota ko da kafan ko da kafan akuya ce kuwa kar a rena mana yin alkhairi ba a renawa da shi eh alawa haddathani an malikin annahu balagahu an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama an karbo daga nana aisha anna miskinin sa'alaha wa hiya sa'ima nana aisha tana azumi dan abin da ke akwai za a sha ruwa bai takara ya karya ba shi wani miskin ya zo yana roka wa laysa fi baitiha illa raghifun duk gidan nana aisha ba komai sai gurasa kwaya da raghif dunkulin gurasa guda daya fa qalat li maulati laha sai ta fada ma baiwanta a'atihi iyahu a'atihi iyahu dauki ki bashi faƙalat laisa laki ma tuftiri na alai to in na ɗauka na bashi in shan ruwa kai ya baki da komai da za ki sha ruwa faƙalat a atihi iyahu ki ɗauka ki bashi muka san abin da Allah zai koro mana qalat fa fa'alat fa fa'altu sai na ɗauka na bayar tunda an ce in bayar قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا dab da shan ruwa sai ga wani makoci ko wani wanda ya saba kawo abubuwa sai ga shi ya kawo kyauta shatan wa kafanaha sai ga shi ya kawo nama akuya kuma an dafa tafasa an dafa ko an gasa ko an dafa gashi fada'atni aishatu ummul mu'minin fa qalat sai na na aisha ta kira ni ta ce kuli min haza kici daga wannan haza khairun min qursi wannan ya fi dunkulen burodin ki guda ɗaya da zaki ruwa da shi matar manzo matar manzo Allah kenan ba san ruwa ba ba san ruwa ba duk ruwa ruwa ya haifar da duk wannan wahalhalun rayuwa da muke ciki Allah ya kiyaye eh a ba lallai ba ne ba duk yadda aka yi wancan lokacin ma akwai mutane wayanda ba su da gaskiya yanzu ma akwai mutane wayanda suke da gaskiya haka manzo Allah ce alkhairu fiya wa fi ummati ila yawmil qiyama duk inda duniya ta canza manzo Allah akwai mutanen kirki a cikin al'umman manzo Allah ba za a taba haduwa a zama lalatattu ba har abada eh to amma yawa kuma wannan wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa qalilun ma hum da yazo wajen yabo kasancewa akwai kadan ai shi shine mai ai ba hanawa ko قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم أم المؤمنين وبين إليها عنب wani miskini ya zo wajen na Aisha ummul mu'minina akwai inabi ga aje gabanta faqalat li insanin sai ta fada ma wani mutum khudh habbatan fa'atihi iyahu tsin dauki habba kwaya ɗaya ka bashi fa'atihi iyaha faja'ala yanzuru ilaiha wa ya'jabu sai ya dauki habba kwaya ɗaya yana duba me za a yi da wannan me za a yi da wannan فقالت عائشة أتعجب سيدتي ماماكي ككي كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة ومن يعمل مثقال خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ba ainihin zatin abin ake duba ba ka bayar dan wane ne to Allah shine zai sa abin albarka a ci ai an ce fa may ya'mal mithqala dharratin wa mai ya'mal mithqala dharratin shi yasa kada ka rena da wannan abin babu ma jaa fi ta'affufi 'an al-mas'ala babin da yazo na ai iffa a kame mutum kada ya saka kanshi da'ima in babu abu ya shiga roko قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم wasu mutane cikin lansarawa suka zo suka roki manzon Allah sai ya ba su thumma sa'aluhu fa'atahu sai suka sake kuma tambaya sai ya ba su hatta nafi da ma indahu sai da ya ba su har ya zo ba komai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sa'annan sai manzon Allah ya ce ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum duk abin da nake da shi na alkhairi ba zan boya ba ba zan boye muku ba zan kawo na baku wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah duk wanda ya kame Allah zai taimaka mishi kame wa man yastaghni yughnihi Allah wanda yake karfin hali yana wadatar da kanshi Allah zai wadatar da shi wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wanda ke dora ma kansa hakuri Allah zai zo ya bashi hakuri ya zama mai hakuri wa ma u'tiya ahadun ata huwa khairun wa ausa'u min as-sabr ba a taba ba mutum wani abu da yafi alkhairi ba kamar hakuri an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة manzo Allah ya hau mimbari yana magana yana magana game da kamewa gaban roko da kuma bayarwa al-yadul ulya khairun min al-yad sufla hannun da ke bayarwa yafi alkhairi da hannun da ke karba wal yadul ulya hiya al-munfiqa hannun da ke bayarwa shine hannun da ke ciyarwa wa sufla hiya sa'ila had sufla kuma hannun da ke karba halawa haddathani an malikin an zaid bin aslama an ata ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsala ila umar bin al-khattab bi ata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abu yace gashi je ka ba manzon sai ka je ka ba Umar kyauta manzon Allah ya dauki abu ya aika yace je ka ka ba Umar kyauta faraddahu Umar sai Umar yake karba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima radadtahu me yasa kake karba me ya hana ka karba me yasa kake karba fa qala sai ce ya rasulullahi أليس أخبرتنا أن خيرا لأهدنا ألا يأخذ من أهد شيئا ya manzo Allah ba kai ka faɗa mana cewa abin da yafi muna alkhairi kada mutum ya karbi komai wajen kowa ba kai ka faɗa min ba sai sa da ka aiko naki karba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ma zalika anil mas'ala ai wancan maganan da na faɗa in mutum ya yi roƙo ne ya yi bara fa amma ma kana min gairi mas'alatin fa inna ma huwa rizqun yarzuquhu Allah amma kana zaune kawai baka roka ba a baka abin arziki ne Allah ya kawo maka ba da roka ba fa qala Umar ibn al-Khattab to daga nan sai sayyidina Umar yace amma wallazi nafsi bi yadihi la as'alu ahadan shay'a ba zan taba rokan wani abu ba wala ya'tini shay'un min khairin min gairi mas'alatin illa akhadtu duk abin da yazo min ko ba tare na roka ba zan karba sa aji eh abin da suke yi sai me abin da yake faruwa shine rayuwa kowa ya san rayuwa to kuma ya danganci da inda kake rayuwa kamar shi abdulaziz bin baz Allah ya ji kansa da gafara an san shi karimi ne kowa ya zo ya roka sai ya bashi to kuma albashi yake karba ma'aikaci ne eh to amma saboda aqida kamewa sarakuna na tambaya ne bashin sai zauna ana bin shi bashi akwai wanda ke zaune wajen shi da wani ya zo yana roko mini mutumin pakistan ne ko india ko nigeria ko afirka ko ina ne kaza kaza kaza kaza kaza sai ce akwai kudi a bashi sai a zo ana bin shi bashi kudi da yawa sai wani sarki ko wani mai kudi ya zo ya ce nawa ake bin bamba zuwa wannan lokaci sai a ce kaza sai ya biya eh tambaya suke me ake bukata wa ke bukata sai a bashi to ya danganci inda kake zaune wani wajen ba yadda za a yi a san kana bukata a kawo a baka sai dai a kyale ka cikin wahala ko ka zubar da ruwan fiska ka kaje ka roka kaskantar da kanka amma wai haka kawai kana zaune a ce yanzu fa rayuwa ga inda ta zamo wane albashi ne da shi wane ba shi da albashin ma wane kaza kaza kuma mai wa'azi ne ko mai karantarwa ne kuma mutumin kirki ne ko mai iyali ne bar a kai masa ko zakka ko kyauta ba za a yi wa sai in ka shiga matsatsi kana neman rance ba ka rasa su kuma suna nema ne me ake bukatar me ake don sun san bayarwa yake ba ya kai rigunansa guda biyu ne rigan lokacin sanyi da rigan lokacin zafi kuma duk duniya inda za a yi taron musulunci a makka ko a madigoriya shi ake ba caman shi ne shugaba duk duniya sun yarda da haka rigar ka ta fi tasu haka yake an fahimta to inda kake zaune shine ke nuna cewa halin da kake ciki ba wanda zai ce wannan yanzu gashi nan muna tare mu yan kasuwa ne muna da kuɗi to wane yana wa'azi wane yana karantarwa wane yana zuwa yana musulantar da maguza shi ma yana ci yanzu komai ya tsada bari a kai mishi miliyan ɗaya miliyan biyu komai a'a sai in mai shi ya gaji ya nemi rance ma ya rasa to ba shi da kudi in an ba shi rance na zai samu ya biya to sai mas'alar ta samu ta zama kaman kaman kaman jayayya ne ko kiyayya ne tsakanin masu kudi da malaman su ba talaka ba talaka ina ruwan talaka wai ke sa talaka cikin lissafin nan talaka ba shi cikin lissafin Najeriya fa sai suna kawai ba talaka cikin lissafin Najeriya waye ina waye damu da talaka za mu zo mu ji za mu karanta insha Allah labarin sayyidina Umar eh insha Allah waye ina ruwan wani da talaka a rayuwar bahaushe aiku ne mulki malanta kudi kasuwanci shine guda uku ne darajar inda bahaushe yake duka ko gidan ilimi ko gidan ko kasuwanci ko gidan sarauta su ne darajar da ke da ke cikin rayuwar bahaushe to kuma su ne ai talaka mai yake da shi ba shi da komai shi kansa bukata yake eh to sai suka zamo da gidan malamai ba ruwansu da ba ruwansu da mai mulki ko mai kuɗi suna fada ma kowa gaskiya ne kuma suna girmama kowa to shi yasa sai suka rayu cikin mutunci kuma dole ka girmama su dole ka girmama su dole ka girmama su a gida gida ba filata ne ma ka ce ka kawo mishi wani abu sani ku ne talakawa kuke bukatar kudi mu muna mulki sai daga ce sabbi na ne ba filata ne ai ba mu mamta magarin ba filata ne da idon shi ja da kudi ba sai da muka shigo jinjina masa za ka yi ka biya shi sai ce ku ne talakawa kuke bukatar kudi ba talaka ke bukatar kudi ba to yana mulki kuma me yana mulki to me bai samu ba me bai samu ba ya samu komai قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نار الى سركن درينا كي هنوسا لان ياخذ احدكم حبله فيحتكب على ظهره خير له من ان ياتي رجلا اعطاه الله من فضله ويساله اعطاه او منعه يتي والله كدوكي ka shirya ka ɗauki abu kan gado ka je ka sayi ka yi faskari ka tsara iti ka ɗora kan gadon bayan ka zo ka sayar ka kare mutuncinka ya fi maka ka tashi ka je wajen wanda Allah ya ba dukiya ka zubar da mutuncinka ka roƙe shi ko ya baka ko ya hana ka ya ce ba daidai ba ne ba قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد بقية كينا يتي نيد إيالينا منجي من سوكا البقيع الغرقد فقال لي أهلي سي إيالينا سكتي كو إيانا سكتي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله je ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo ka nemo mana abin da zamu ci ba mu da abin da zamu ci an zo kuma Madina to ai an zo wajen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam tunda an shigo Kano wanda baya da shi sai je gidan sarki ko gidan gwamna wa ja'alu yadhkuruna min hajatihim sai suka ji suna ce muna bukatan kaza ba mu da kaza ga halin da ake ciki ga komai yayi tsada ga ba kuɗi ga kaza ga ba su suka sun yawa wani ya hau kan wani ba biya wani ba ana neman wani ya zai a samu fa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba so a ci gaba da bayanin sai maza ya kira ya karanta gaba falla habbi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa wajadtu indahu rajulan yas'alu sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na samu ga wani yana roƙon manzon Allah shi ma abin da zai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu la ajidu ma utika yana roƙon manzon Allah ce ba ni da abin da zan baka na ina da shi zan baka me zan ajiye in yi fatawalla rajul anhu wa huwa mughdab sai mutum yayi fushi ya kama hanya yana tafiya wa huwa yaqulu la amri innaka la tu'ti man shi'ta ya kama hanya yana tafiya wanda ake so sai a baiwa mu da ba wani mu da ba ba so ba mu da gata ba azaban in wanda ake so ake baiwa yana ta mita wannan da aka zo yanzu wani ya ce manzo Allah kai adalci ka yi adalci idil ya ce wai haka man ya hadilu izalam a adil wai haka wa zai yi adalci in ni bayan adalci ba ni ne amintaccen wanda ya halarci sama da kasa wa ya ce ma ana wucewa lafiya dole sai an jarrabe an jarraba la'amri innaka latu'ti man shi ta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce innahu la yaghdabu ala alla ajidu ma utihi gashi yayi fushi saboda bani da abin da zan bashi man sa'ala minku walahu qiyatun aw adluha faqad sa'ala ilhafan duk wanda ya je roko yayi bara alhalin yana da buki abinci ko kimanin dirhami 40 shine uqiya to ya na ya nace a cikin roko tambaya qal asadi sai wannan mutumin da ya je wajen manzon Allah sai ce fa qultu laliqatu lana khairun min uqiya ai ta kuwa mu da za mu tasa nonon ai ya nonon da ke ci ai ya fi uqiya daya قال مالك والأقية أربعة درهما أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأله yace sai na dawo wajen iyalai na daga bakri ulgarkadi da suka cin jin in goko daga manzon Allah ban tambaye shi ba don na ga yadda aka yi da wani faqadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika bi sha'irin wa zabib faqadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika bi sha'irin wa zabib فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل bayan haka sai aka manzo Allah alkama da zabib sai manzo Allah ya raba mana har atta agnana agnana Allah azza wa jalla ashe lokacin da manzo Allah ya ce babu babu ne da aka kawo gashi ya raba musu qala wa an malikin an al-ala ibn abd arrahman annahu sami'ahu yaqulu ma naqasat sadaqatun min malin ya ce sadaka ba ta tawaye ba ta rage dukiya ba ƙara ma dukiya albarka take wa ma za da Allahu abdan bi afuwin illa izzan duk wanda Allah ya zuta mishi yana afuwa yana musama yana sai Allah ya kara mishi ɗaukaka da daraja wa ma tawada abdun illa rafa'ahu Allah duk sa'an da bawa yayi kankan da kai akwai kankan da kai akwai kaskantar da kai mumini baya kaskantar da kai shi ne kankan da kai sai kaga Allah ya daga shi qala malik la adri ayurfa'u hadha alhadith an annabi sallallahu alaihi wasallam am la eh saboda wannan magana ce da ba za a fade ta da ra'ayi ba sai da sanadi babu ma yukrahu min as-sadaqati babin da yazo na bayanin abinda aka hana aka ki na sadaka qala hadathani am malik annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu sadaqatu li ali muhammadin innama hiya min awsafin nas manzon Allah ya fito ya kalubalanci duniya duk yace sadaka ba ta halatta ma iyalai na gidana duk alal bait ba ma cin sadaka kada wanda ya karbi sadaka kar wanda ya ci sadaka me yasa yace ai sadaka datti ne na mutane ba ka je ka bayar bane da kankar zunubin ka ba to zamu ga yadda wani bawan Allah ya fito da mas'alan karara saboda a kyamace ta قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الاشهل على الصدقه منذ الله ينادى وني يسا شي yana kula da amwal sadaka falamma qadima sa'alahu iblan min sadaqati da ya dawo sai ce yana roƙon shi ma a bashi rakumi daga cikin sadaka din faqadir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta urifa al-ghadabu fi wajhihi sai manzo Allah ya fishi har aka ga alama fishi a fuskarsa wa kana mimma yurafu bihi al-ghadabu fi wajhihi an tahamarru aynahu an tahamarra aynahu yace abinda suke ganewa manzo Allah ya fishi a fuskarsa sai su ga idanuwansa sun jajaye thumma qala sa'annan sai manzo Allah yace inna ar-rajula la yas'aluni ma la yasluhu li yace mutum yana tambaya ta ya roke ni abinda bai dace da ni ba wala lahu shi ma bai dace da shi ba fa in mana'atuhu karitul man'a in bai dace in bashi ba in kuma ban bashi ba ni ba zan ji dadi saboda manzo Allah shi Allah halicce shi ne da bayarwa bai saba da hani ba yanda kake yanda kake murna da hani haka manzo Allah ke murna da bayarwa ka gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai bayar ba shine yake jin ba daɗi amma in ya bayar suka ce yana kyauta kaman in al-gharihil mursala yanda kake murna da ka ki bayarwa ka boye ka hana to manzon Allah haka yake murna da ya bayar ya debo ya bayar ya debo ya bayar fa in manatu karitul man'a wa in ataitu ataitu ma la yasluhu li wala lahu na hana shi na ji ba daɗi don ban saba hani ba ba zan iya ba in kuma na bashi na bashi abin da bai dace a bashi ba ni kuma bai dace in bashi ba فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا يتي يا منزل الله daga yanzu ba zan tambaye ka wani abu ba game da wannan قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عبد الله ابن الأركم عبد الله ابن الأركم شيتي ادلني على بعير من المطايا استحمل عليه امير المؤمنين ka nuna mini rakumi cikin rakuman sadaka in je in nemi amirul mu'minin ya, ya bani na hau na tafi fa qultu na'am sai na ce to jamalan min sadaka akwai wani rakumi a cikin rakuman sadaka fa qala abdullah ibn al-arkam atuhibbu anna rajulan badinan sai ce a kana neman sadaka ka san abin da kake nema kuwa ka san abin da kake yi ma kanka to ka kaddara ka gani anna rajulan badinan fi yawmin harin mutum mai jiki ka san mutum mai jiki yana da maiko jikin shi yafi gumi ko a cikin lokaci mai tsananin zafi gasala laka mata ta izarihi wa rufughaihi thumma ataka wa fasharabtahu kaddara ka gani mutum mai jiki mai kiba cikin tsananin zafi ya zo ya wanke jikin shi duk ya wanke duk hamatarsa da jikin shi duk inda datti ke boyewa ya wanke duk ya baka kasha ala faqa dibtu wa qultu yaghfiru Allahu laka yayi fushi yace Allah ya gafarta maka ataqulu li misla hadha ni kake fada ma irin wannan fa qala Abdullah ibn al-Arkam sai Abdullah ibn al-Arkam yace inna as-sadaqatu awsaqun nasi yaghsilunaha anhu kitabul ilm littafin ilimi قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال لقمان الحكيم شيما تنسى وصية سيتي يا بني يا كيدانا دندانا سيتي دندانا باجيكا سيكني تسجير الابن ko? ya bunayya jalisil ulama ka je ka zauna tare da malamai wa zahimhum bi rukubataika ka je ka yi muzahama da su kai gogayya da su inda suke inda aka zauna karatu ne wa'azi ne kana tare da malamai saboda me fa inna allaha yuhyi alquluba bi nuril hikma Allah na rayar da zukata da hasken hikima hasken ilimi kenan كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل من السماء كما يدى الله كي راية دا كسد تمتو دروا سما هل فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب دعوة المظلوم littafin da ke bayanin addu'an wanda aka zalunce shi wannan kissa ta sayyidina Umar in ka ɗauke ta kaje ka fassara da hausa da turanci da komai ka yi tunane ka ciccire abubuwa ka ga rayuwar da kake ciki yau yaya za a yi a tsira mu bi kisan a hankali mu fahimce shi a hankali insha Allah yau za ku yi sallama da Imam Malik babu ma yuttaka min da'watil mazlumi babin da yazo na abinda ake tsoro na addu'an wanda aka zalunta قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى سيدنا عمر yana da wani bawa yace kai je ka abinda ake ce mai hima shine khalifa ya katange wani wuri mai girma kare iyaka ba wanda zai shiga ciki ya kiwo duk gari gashi nan amma wannan na kiwon na dabbobin sadaka gandun sarki gandun sarki to ba ka ce gandu gandun sarki ne ko ya shafi al'umma wannan za a yi ambata shi duk abinda za a yi ambata shi faƙala ya hunai shi sai na umar ya ce ya kai hunai ya kai mai kula da dabbobin sadaka ya kai mai kula da al'amuran al'akhalifa ya kai wanda kake da alaka tsakaninka da khalifa yana umurtar kana kula da al'amurra kada ka ɗauki wannan daman ka zalunci mutane ya hunai udmum jana haka anin nas ka kame hannunka gabar mutane karka zalunce su karka cuce su karka yi musu komai saboda kana da alaka da khalifa wattaki da'watal mazlumi ka guji addu'an wanda aka zalunce shi fa inna da'watal mazlumi mustajabatu fa inna inna harfu tawkid wa nasab ko inna anna ko ka anna da lamu tawkid da nunu tawkid as-saqila wal khafifa duk suna nuna me karfafa magana shine wajen bahaushe lallai tabbas dahir babu ko shakka babu ko tantama sai mai kuma ba me ba kokonto ai mun fada to su ne taukid kenan ana karfafa abin da zai zo gaba kenan fa inna da'watal mazlumi mustajabatu tabbas addu'an wanda aka zalunta wallahi tallahi mustajaba ce ana karbanta kada ka ga kana ta yin abin da ga dama ana Allah ya isa ka kwace wannan Allah ya isa wallahi akwai ranan kin dillanci daga ran da shekarun suka gama shekara dubu ka rayu ran da aka raba ka da ran to shikenan zaka je ka amsa duk abin da kai kana gani kaman ka isa mustajabatu mujabatu da mustajabatu duk ana karba sa'annan kuma farkon nasiha da ya mishi kenan to sa'an nasiha ta biyu wa adkhil rabbas suraimati wa rabbal gunaima in aka rasa wajen kiwo dabbobin mutane za su sha wahala to ka nemi dabbobin talakawa ka nemi dabbobin talakawa mai rakuma guda talatin mai raguna guda arba'in wayanda ba su da komai sai rakuma sai raguna ka saka su ciki su yi kiwo wa iyaya sa'an nan ni kuma dabbobi na ka saka su a ciki in an samu dama akwai waje inda za a kira wa'ansu wa na'am ibn aufin wa ibn affan inda sauran waje to ka nemo dabbobin abdurrahman ibn auf da usman ibn affan saboda me saboda su suna da dukiya mai yawa abdurrahman ibn aufin miliyoniya ne usman ibn affan miliyoniya ne suna da gonakin dabino suna da gonaki ma'ana ga kiwo ga dabbobi ga gonakin dabino ga kuma noma in aka rasa aka yi fari aka rasa abinci dabbobin su duk suka mutu za su koma ina za su koma gona ko a ba kiwo ba gashi kiwon ya kare za su koma noma ko gonakin dabino amma talaka da ba shi da komai sai wannan dabbobin shi suka mutu ya zai yi sa da wa ake farawa ana fitar da fili fulotai sha nemo talakawan unguwan a fara ba su tukunna gashi sai na umar ya ce ya nemo hafsa ya ce ina abdullahi dan umar ya ce ina a'a tsari ya kawo rabbil gunaima wa suraima masu mallakar dabbobi kaɗan mana talakawa kenan su za a ba dama su shigar da dabbobin su suna kiwo in aka samu dama ni ma halifa a shigar da dabbobi na shi ma talaka ne in an samu dama wajen zai isa a ƙaro wa'ansu to tukunna za a waiwayo su abdurrahman bin aufin da su usman bin affan an fahimta fa'innahuma sai kawo ta'alili abinda ya sa aka bar su in wajen ya isa a kawo su in bai isa ba a bar su ko da dabbobin su za su halaka ne ya ba yadda za a yi fa'innahuma in ta halik mashiyatuhuma yarji'a ila nakhlin wa zar'in ai saboda su in dabbobin su suka halaka suna da inda za su koma akwai gona akwai gonakin dabino akwai noma za su koma akwai sauran dukiyar ana ji wa inna rabba suraima wa rabbal gunaima in tahalik mashatuhuma ya'ati ni bi banihi fa yaqulu in dabbobinsa suka halaka sai kama hannun ƴaƴansa duk su zo mini wajen khalifa fa yaqulu ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin afatarikuhum ana la abalak in dabbobi suka yi hasara dabbobin suka mutu ba inda za su su zoje na ya amiral muminin ya amiral muminin afa tare kuma ana kana ganin zan iya kyale su zan kau da kan yi kaman ban san suna yi ba saboda zafin siyasa saboda kai tayi zafi kai yayi zafi zan yi kaman ban san suna yi ba zai kaman ban ji suna kuka ba ana fada cikin radio ba mutane suna ta ikoka wannan wajen shekarun mu 40 wannan wajen kakannin mu ne wannan a siyasa ta ma'ana takalmin karfe kenan za a kwace komin gashin da ba aka fara talaka aka fara masu kudin suna da gidan da suke zama duk abin da za ka ba su ma ajewa za su yi su tara ma 'ya'yansu sun mutu sun bar su amma da su ake farawa da su ake farawa da matan wacce da matan wane da ɗayan wane da abokan wane da yan siyasan wane da zama ne ne su za su zo a raba musu duk su karba su ajiye in an sake samun wani wuri kuma su za a kira a basu talakawa suna nan suna cin bakar wahala kuma ba inda za su su faɗa sai ce falma'u wal kala'u aisaru alayya min az-zahabi wal warq ai ruwa da harawa sun fi min sauki da dukiyar su ta mutu su zo su ce in ba su ina zan samu kudi in ba su ɗan bai zama mishi tilas ya kula da su ba ya damu da wannan ya damu haka wa aimullahi yace na rantsa da Allah innahum la yarawna anni kad zalamtuhum wallahi la rauna za su zaci ko la rauna suna ganin ni na zalunce su tunda ban ba su inda za su kiyo ta dabbobin su ba sa'an nan dabbobin su mutu kuma ban ba su abinci ban ba su kudi ba ban ba su wuri ba inni yarawna anni kazzalamtuhum innaha la biladukum wa miyahum ai kasan su ce nan aka haife su gonakin kakannin su ne gadon iyayen su ne da kakannin su qatalu alaiha fil jahiliyya wa aslamu alaiha fil islam sun yaki kan wannan a lokacin jahiliya kuma suka shiga musulunci akan waɗannan abubuwan nasu ne wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa laula almalu allazi ahmilu alaihi fi sabilillah ma hamaitu alaihi min biladihim shibran wallahi ba dan dukiyar da za a kiwata a wajen a ɗin mutane su hau za su yaki za su jihadi ba da ban yi gandun ba ma a kyale ma mutane abinsu wannan maslaha ce amma da ta shafi addinin musulunci shi yasa aka yi musu haka in ba haka ba da ba za a taba ba dukiyarsu ce gadansu ne suna zaune wajen shekaru arba'in hamsin to shi kenan don siyasa ta zo shi ta baka izini waye ce gwamna na da iko ya mallaki fulotai 100 fulotai 20 fulotai 50 waye ya ce kaza waye ce kaza waye ce kaza duk shi ke haifin mana da wahalhalun da muke ciki ko bismillahir rahmanir rahim kitabu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama littafin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da sunan naki da yawa to sai aka kebance waɗannan babu ma ja'a fi asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama babin da ya zo na bayanin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لي خمسة أسماء لي خمسة أسماء لي جار مجرور خبر المبتدا مقدم خمسة أسماء مبتدا مؤخر كده أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا محمد خبر المبتدا ما هو عامل الرفع في المبتدا قالوا ورفعوا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا suka ce mubtada amilun rafi fi abin da yasa kai mai rafa saboda fara magana da aka yi da shi to labari kuma fa me ya jawo masa rafa yace mubtada ana muhammadu wa ana ahmadu وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر دني الله كي كنكر كافرتي يقور كافرتي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي نيني زا أتاد متاني أقبانا ران الآخرة وأنا العاقب نيني كرشن النباوة باكي ديا الهير الله غير مولانا wa ahmadu eh yau muna cikin muharram ko cikin ne oktoba ko mun fara karatun nan oktoba takwas ga wata yau kuma oktoba nawa ga wata saura kwana biyu shekara biyu daidai an fara ko muharram bakwai ga wata yau muharram nawa takwas ga wata shekara biyu daidai muka karanta muwatta eh shekara biyu da kwana ashirin bai kai shekara biyu da wata ɗaya ba ke to da haka muka zo karshen karatun muwatta imamu malik duk abinda muka yi daidai allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure kuma to karambani ne da karancin ilimi da kuskure da gazawa ta ɗan adam Allah ka gyara ka yafi eh alherin Allah ya gaida imamu malik Allah ya ji kansa imamu malik duk wanda ya san ilimin hadisi cewa yake idza zukira alhadith fa malikun najm ilimin imamu malik kenan cikin mawarta duk wani littafin da za ka karanta almajiransa ne an ɗauko da kaza an ce kaza an ce muwatta abin da ya fada ilimin imamu malik kenan to yadda Allah ka nuna muna karshen wannan ya Allah madaukakin sarki za mu fara da sunanin darimi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ga shi ma karshensa haka littafai bakwai kenan yanzu aka karanta bukhari muslim tirmizi abu dauda nasa'i ibn maja sa'annan imamul a'imma muwatta malik dukkansu imamul bukhari da muslim duka kowa ke da hadisi ta hanyar sanadin imamul bukhari imamu malik da shi yake farawa eh saboda saboda darajar imam malik da daukakarsa to shi kuma darimi waɗansu malamai suka ce da shi ma yafi kamata a saka cikin sitta a cire ibnu majah waɗansu suka saka to in mutane suka yi aikin su ba za ka yi musu gyara ba in kana so kai ma sai ka yi aikin ka ka saka yadda kake so amma imamu darimi shi da imamul bukhari ake hadawa waɗansu suna cewa ya fi imamul bukhari waɗansu suna cewa imamul bukhari ya fi shi amma su musulun duk almajiransa ne babban malami ne lokacin yana imamul bukhari yana ina bukhara shi kuma yana ina samarkanda su ne manya-manyan malaman hadisi wanda in ka bi su za ka samu ilimin da babu inda za ka samu irin shi to shi yasa muna roƙon allah maɗaukakin sarki yadda muka ga ƙarshen muwatta malik Allah ka ba mu iko gama sunan darimi kuma mu shiga duk sunanoni hal masani amma muwatta malik ya fi wahala da duk littafin da muka karanta shi yasa wa'yan suri za ka muna karanta ba fassara akwai masu bugowa suna tambaya suna magana karanta kaset in an wata rana wannan aka yi ko menene bai aika ba waɗansu sai sun karanta wannan kasetin sannan su je su karanta da mawarta sai su yi to inda ba a fassara ba za ga suna samun wahala duk wanda ke da matsala a cikin muwatta yana son ƙarin bayani ya zo labirari akwai ɓangare ɗaya imamu malik da iliminsa da duk littafansa aka ajiye wajen shi ka zo muwatta sai a zauna a tattauna a ma bayani kai ma kalakanta da je ka karantar kai ma za ka samu daraja da daukaka Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wa sirf anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم